الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا تتقون إني لكم رسول أمين واتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ثمود ثمود وكذبت فاكلت على المرسلين من ظن الله إذ قال لهم أخوهم صالح فتغوص الذي صالح مسلم ألا تتقون الله فذاك نسور الله با معناك نسور الله إني رسول مرضوك أمين أن تسكي لكم بريكم فاتقوا الله فجسر الله وادعوني كبيري وما أسألكم عليه من أجر بان تنبيك في نبال وقبال لا داع عليه أكيد منزنتي إن أجري لا لا تتسمو با إلا على رب العالمين السير وبني السادتين أفترقون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها حبيب وتنهشون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وافئون ولا تزهوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون أتتركون ذهابك فيما هاهنا تشاء أن على خيري amini na abu kuna amintacci cikin gonaki da idanun ruwa da shuke-shuke da dabinai wanda yake abincinsu ko abin kullowar shi ne ‘ya'yan da suke haifawa abin labifin laifin masu taushi sannan a bakku kuna tattaka buyutan gidaje min jibali daga duwatsu farihi na kuna masu farin ciki kuna tsammanin haka za a baku fattakullaha wa bi'uni ku tsoron Allah ku bi kitabu nake horon ku da shi wala tudi'u amral mufsidin kan ku bi al'amari da umarnin mabannata su ne da mabannata allazi ne yusuf da arda ilm ba'asi waɗanda ke kanna cikin ƙasa Allah da yan sabon Allah wala yuslihuna ba su abin da yake ingantacce kyautatacce بطاعة الله شيء يا الله قالوا إنما أنت من المسحرين سبت ما شرب أنا أبو دبا إلا وأنت أنت مسيري أكل جايش دهرك ليش ما أنت إلا بشر مثلنا فاتت رأيت من كنت من الصادقين سنقم كيف ولو أبوني فإلا متوقك إلمك tunda mu ba manzannin Allah ba ne kai ma ba ka saka zai manzo ba da haka nan ka zo da aya yar za ta tabbatar da cewa kai manzon Allah ne don ka zama cikin masu gaskiya a manzancin da kake da awacewa kana kai shi قال هذه لازم الله شرب ولكم شرب من معلوم to da suka nemi aya sai ce ni suke so ya zama aya suka jira suka ce dutse na yayi taguwa ita kuma ta haihi taguwa yace in na roƙi Allah dutse ya yi taguwa ita kuma ta haihi taguwa nan take kuna ba da gaskiya ne manzo Allah ya suka ce kwarai kuwa yace to sai aka je aka nuna dutsen yace Allah kai ka ya koda da gaskiya dutsen nan ya haifi taguwa ana nan ku sai dutse ya kama kumburi ya kama kumburi sai ga ana nishin nakuda sai ga taguwa ta kullu da tsohon ciki ita wata haihu yadda to hadi na gatu wannan taguwa ce wadda kuka nema ta zamo aya to kuma ga ta nan ta zo muku amma la shirbu kuna da rabuwar na ruwa da yi ran da take shan ruwa ran nan garin ba mai samun ruwa ko kofi guda ita ko za ta ji gidan kowa kowa ya tatsi nono kyauta ba a sai nono to kaga masu sana'a sai da ruwa ran nan ba a samun ruwa ko na shafa da fita na sayarwa sannan masu sana'a sai da nono duk garin ba a sayan nono kaga za su samu da wannan abin da ya faru gare su tana da rabo na yini na ruwa wa lakum shurbu yawmin ma'lum ko kuma kuna da naku rabo na ruwa ta rana sananna ya zama su taguwa kamar da suka nema suka ce ba mu ba da gaskiya da kai sai ka fata mana daga taguwa yadda ake tatsan nonon ta kuma daga wannan dutsen ka ga sun yi da abin daga ganin su ba ya zuwa sai dutsen nan ku ya kama naƙuda da ganin idon su sai ta haihi taguwa kuma ta haihi ita taguwa ta haihi taguwa إذا أصبح الصبر في جسر الناقة عند كل حي يرجع لو أنها واي تعبوا من ذات القوة أموال وقوة قوي ويعلمون ما يشاءوا فتاتل أبن سكي مكاة على نون الشوكة ويوم تحتس بالمياه وترانا كمسي خلفتها ذات في خلف دروع تشرب جميع الآبار ذات شاء سنة دكة وريوجي قرن باب يسام وقوق في قدام ويوم تترك العاد يرجو الآباء وتنالاكم إباح الشعوة ذات رمى متعنيش الشعوة لهم هذا معنى ولكم شرب يوم معلوم لها شرب ولكم شرب كنا درانا لنا قربو سنن نروى إذا ما كنا درانا لنا قربو سنن نروى أي لها نصيب ولكم نصيب كنا درانا قربو كنا درانا قربو كما قالوا ذاك صوم كيخا ولا تمسوا بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم sai dai kakku ya da ku shafe ta da wata cuta idan ku kuka yi sai azabar rana mai girma da kama ku kanan na biyu ku kaga wato kamar an samu yau in sun sha ruwa gobe ta sha ruwa haka shi ne sai ce maza lama na irin wannan a samu lakuri guda da mutum uku wannan in ya hau wannan su yi kasa in ya dan suka dan ya huta ya sauko wani ya hau kuma sauran sai kasa kaga wannan shi ma tanawu bi idan da sharuwayo gobe sai ku sha haka wannan in ya hau yanzu ya sauko an zuba wani ya hau yake su na sahabbai alkhairi ne amma nasu da mutanensu sharri ne dan ba za su daure ma haka dan ba kanin da biyu za ga za maza Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tafi yaki يجعل ثلاثة من أصحابه على بعير واحد saboda babu abubuwan hawa isassu sai ya ba mutum uku raƙumi guda su dinga in wannan yawo zai su sai ƙasa sai da baya sauko wani ya hau haka kuma ban mamaki har da shi alaihissalatu wassalam bai keɓe makai na raƙumi shi kaɗai sai dai shi da wani kuma bai yarda da cewa wani ta hawa sama shi kaɗa shi ma in aka hau aka hau zai sauko dan uwan tafiya sai shi ma ya hau manzo Allah yana tafiya ƙasa in aka dade kuma sai ya sauko manzo Allah ya hau tanawuli kenan ya tanawu lahu suna jami'iyya da shi wannan ya mai mana wannan ya mai ma wannan a hasana min hadhihi almunawaba wanda yake ya fi kyawu bisa ga wannan abin da suke tsakanin taguwa da mutanen gari to ta haka ruwa sai suka kasa hakuri suka soke taguwar nan a ƙara ba a tsohon gudu da sashen su ya ce ya soke taguwar nan amma da yarda su nufin aka yi ƙudaru ya ce to shi a bari zai ce ya soke ta aka soke taguwa aka yi rarraba aka canya nama aka ce cuta ce in mun taɓa ta da cuta za a halaka mu to ba yau za ta kashe ko mu sassoke ta ba taguwa dai mun kama mun yanki nama mun rage mun dahe mun sanye duk abin da za a an daɗe ba yi ba hatta wasu suka waye gari na dinina suna masu dana sani asalin na kasa sun kasu taguwa kan ya kasamu lahamaha suka rarraba suka rarraba naman ta aka kai fa akhadahum al'azab sai azaba ta kama su sai suka halaka inna fi zalika cikin wannan lamari la ayata akwai aya wa ma kana aktsaruhum amma yawan su bai zamo ba mu'minina mu'minai wa inna rabbaka haqiqa wa ubangijinka la huwa al-azim shine mabwayi cikin mulkin shi ar-rahim mai rahama kan gaba da qawmul lil mursalin mutane annabi lugu su ma sun karanta manzanni إذ كان لهم أخوه لوط لا تتقون كان دان uwan su Lut yace musu wai ba ku jin tsoron Allah ma'ana ku ji tsoron Allah in lakum rasulu ladhi ni hakika manzon Allah ne zuwa gare ku kuma amintacce dan uwan ku ne da haka wani tsammanin ku zace da in cuce ku in kawo muku abin da ba daidai ba astaghfirullah wa abihuni ku tsoron Allah ku duni cikin kaɗai ta Allah da bauta mishi kuma ma asalu kuma alaihi min ajrin ba ni roƙon ku ba ni ladan wannan aiki da nake na yi da manzanci yana jire lada ta ba ta zamo ba illa ala rabbil alamin sai tana ga ubangijin talibai ata'atuna dhikra la min al alamin fasadin da suka kira a bayan kasa ana cikin al'umma su suka fara al'adar namiji da namiji yace yanzu kuna zo maza daga cikin talikai ta bayansu wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku ba abin da Allah ya halitta maku na matanku mata su aka halitta don ku tara da su da haka aka yi musu wurin tarawa amma maza ba ai musu ba abin tarawa an ke musu da rakatum aqbala nisaikum kun babban matan ku da an kai dan ku wai shagaltum bi adbarir rijal kun shagaltu da dubaran maza bala yanzum qaumun adun bal bala dai ku mutane ne ba su ƙetare halat zuwa haram قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا سكتي ويلوط ذاك جنة بلا كو منشك كابة كربنا la'in lam tantahi wallahi in baka hamu ba ya lubu ya kai lubu an in kari ka alaina ga musu da kaka yi mana nasara da maza da mukai la takunanna wallahi za ka zamo min al muqraji da min baldatina da wadan za mu kora daga banin garin mu za mu kore ka da kai duk wanda ya gaskata ga قال إني لعملكم من القالين قال لوط لوط تشوفون قال يا أناكو وتشري إني من القالين إلى تكون ما تكي لعملكم قوام لأيكي ناكو نزوى قبلا رب نجني وأهلي مما يعملون rabbi ya ubangiji na na dawo gare ka kaga na iya kai na Allah sun buwaye ni Allah na san za ka halaka su naji ka tsayar da ni wa ahali da iyalina min ma ya amalu daga abin da suke aikatawa wa najaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma dabbana al-akhirin wa amtarna alaihim matara fa sa'a matarul munzirin da muka tashi halaka su da najaynahu sai muka tsayar da lutu wa ahlahu da iyalin shi ajma'in su duk إلا عجوزا في الصوهوة أي امرأته ما تلوت وتسي واهلة كما تأك والد أو على واهلة أو على لجاد لتمم بس ثم صور ثم عذابا da muka tsayar da shi da iyalai in ba wahila ba sun madambar min akari na sai muka halaka sauran waɗanda ba su ba da gaskiya da shi ba وأمطرنا عليهم مطرا مكرم سروانا مسمى shine hijara da ruwan duwatsu kuma kowane dutse akwai sunan mai shi wato jibril aka sa ko da hijike sai ya tago duk alƙarin su ba gari guda ba kala ta tako su gaba ɗaya sai da yake mutanen sama ko halittar sama suna jin kukan zakarun su kawai sai masu juyin waina kawai sai shihe ki sannan kuma aka ce masu ruwan duwatsu da wuta kana ganin wuta na sauka amma duwatsu ne kuma ko wasu da su mai ita kuma ɗan garin kafiri ko da cikin gari dutse ne zai cin mai inda yake ya jere shi shi da ana cikin ruwan nan wasu sun ce sun wurin ita ita wahila ya ce bai ta da ita wasu ko suka ce a'a ba a gaya masa cewa Allah ya ce za a halaka ta ba sai da aka yi ta an kwakwa shi daga na ajiye masa ruwan duwatsu na wuta sai ta rawaya ita ce wa kauma kai can jama'a ta ga bala'i mun na haɗa musu sai Allah ya ce ga na ki duki an ka je ha ba duki a ce ka ga zama tare da mutumin kirki in sai ba mutumin kirki ba da ce baya da amfani gare ka ga mata annabin Allah saboda ba ta da imani mutuna taimaka ma mutane shi wurin fasikanci in ya bakin samari ita ka sanar da su in cikin dare ne ka kunna wuta inda rane ka kunna yayi su ga hayaki bai da labari sai su ga mutane sun zo ina baki ko ya ce babu shi a akwai kaga tana can cikin waɗancan fatacci ko sai gida annabin Allah shi yasa aka halaka ta tare da su a matsalolin manzari ruwan nan na halaka da aka yi masu to ruwan waɗanda aka wa gargaɗe sun yi nuni in mazi zalika na aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahu al aziz al rahim kazzaba ashabu laykat al mursalin ashabu laykat sura mutanen rubuki fi goda shajaratin shajarin qurba madayana rubuki ne na itace kusa da garin Madina to mutanen da awon na wuri su aka aiko mu annabi Shu'aib to shine Allah ya ce kazzaba al-mursalina mutanen rubuki mutanen Shu'aib sun karyata manzannin Allah إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إذ قال لهم شعيب صل شعيب يتمسوا قال لم يقل أخوهم بشيء أخوهم شعيب با إذ قال لهم شعيب لأنه لم يكن من زي شعر وقوة سبلي حيكون شاكا جمعوسة قبيلة يسوريس yake musu Allah tattabuna Allah ba za ku ji tsoron Allah ba ku kaɗe Allah ma'ana ku ji tsoron Allah ku kaɗe ta shi in ni lakum rasuluna ni ni manzo ne zuwa gare ku daga Allah kuma amintacce fattaqullaha wa atiun fattaqullaha ku ji tsoron Allah وأطيعوني كذوك دين السكن كحيت الله بعبادة وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين كما كنا هضور وفوق بيان لا دا نعيش من دميكهم لا دا تأتنا لألا وبدل الثالثين أو مثل الكيل ولا تكونوا من المخسرين وذنوب القصبات المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعقبنا للمفسدين أو الكيل كتك مأوني ولا تكونوا من المفسدين كفظموا تذكر ما تسوي مأوني وزنوا كلك أو بالقسطات المأوني المستكي مدري ولا تبخسوا الناس أشياءهم كفظهم sauya mutane kayayyakin da abubuwansu shi ne kuma sauya haƙƙin mutane masu sauran abu gare su wala ta akwai al'arabin musulmi kada kun ɓanna cikin ƙasa kuna masu kashin kai da abin da ba shi ba na ɓanna wata kullabi ya kalagakum waljibin na tadawwali wata kullabi ya kalagakum ku ji tsoron Allah da ya halicce ku waljibin na tadawwali da ku da halitta ta farko al'awwali shi ne mutane sun ku halitta ta warko ƙararren nan ba an ta sanar da musahari wa ba an ta illa basharun misluna wa in na zunnuka da minar kafiji fa asir alaina kifan minar sama'i yankun da minar sadiqin ƙali kuka ce inda ma an ta kai ba wani bane illa min al-musahhari da sai kana waɗanda an kai musiri an ka bata ba hankali sai mahaukaci ne wa ma anta kuma kai ba kowa bane illa basharu sai mutum kace ne su na irin wa inna zulmuka mu muna ma zatonka lamina alkabidin kana cikin makaryata to cewa wa inna zulmuka wato kan ma ka wa'al da kanka ba wani da su da muka yi maka illa mu mun na zaton kana cikin masu karya wa'askir alaina kistan ka sako yankin sama shi ne kistan na sama ka sako yankin sama alaina ya faɗo muna halaka mu ba ka ce Allah zai halaka mu in ba a ji ka ba ito mun shirin ka ka gwamnati sama ta faɗo muna in kun ta mina sadiki da shi da sanadika in ka zama cikin masu gaskiya cewa Allah ya soka madadin su in Allah ya soka Allah ya shirya mu a a cikin ilimi da haka nan ya zafi ka sama ta haƙo musu قال رب أعلم بما تعملون قال يكفي كما هلكا كوني بعد هنونا كبا abin da an ka dora mai in kira ku zuwa da tauhidi kuma na kira ku zuwa kaɗai ta Allah amma da zai shi ubangiji na alam shi ne masani ne ma ta amalu na abin da kuke aikatawa rijari ku ne kuma zai saka muku zai saka muku da shi kan ma wucewa ce ka saka muku da shi kan ma wucewa ce ka faɗa ma Allah din ai Allah sai an ce an faɗa mai yana ji yana gani ba sai an ce an faɗo ma Allah ba dan ba wai iyakar shi sama yake zanne ba baya ko ina a'a Allah na ko ina yana ji yana gani da haka cewa a ce a faɗa ma Allah bata ko taso ba ya ji kare na shi fakazzabuhu fa akhadhum azabu yawmin zulla inna azabahu kana azabu yawmin azim fakazzabu sai suka ƙaryata shi fa akhadhum azabu yawmin zulla sai azabar ranar girgije ta kama su an ce ranar girgije Allah ya buɗe wata ƙofa da ƙohoyin jahannama santa da su ƙasarsu duka ta ko kama bala'in zahi irin na jahannama da zahi ya ishe su sai Allah ya turo girgije bayan gari girgijen na kuma sai Allah ya sako sanyi da ni'ima kamar AC sai duk an ka taru gabaki ɗaya duk an ka taru cikin wannan inuwa ana jin daɗi ana holewa ashe azaba ce kawai sai Allah ya musu ruwan wuta daidai kwakwafin girgijen nan duk wanda a wurin ya halaka ga baki daya shi ne ya ce ba a hadahun azabu yin musulla innahu azaba wannan rana ta girgije kana azaba yawmin azimi ya zamo azabar rana mai girma to wannan shi yasa alayhi salatu wassalamu da ya ga girgije to bai ƙara sakin fuska ya dariya ko murmushi sai an yi ruwa an gama sannan ya ce alhamdulillah ya ce saboda muna jin tsoron ya zama irin azabu yau mai zulla ce zahi ya dame mu Allah ya kawo girgije muna ganin za a yi ruwa to in hushin Allah ne fa tun da sabon Allah da aka yi koyaushe ana ta yi to da haka nan shi ya tsare gida yana ta tazarru'i ga Allah shi abba mulmushi sai ya ga an ruwa an doki hiya sahabatun azallatun ba'da harrin shadidin asabahum فأمطر عليهم نارا فاحترقوا لما أراد الله إلاكهم فتح قوة من جهنم فاشتد الحر ثلاثة أيام فلما اشتد بهم الحر عرضت سحابة خرجت منها ريح باردة ففروا إلى تحت السحابة حتى اجتمعوا تحت السحابة كلا يطلبون البرودة فصاح جبريل فأوقدها نارا عليهم فهلكوا جميعا هو عذاب يوم الذلة إنه وانا عذاب كان يعزم عذاب يوم عذاب يني عظيم بجرمة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وإنه شيء القرآن لتنزيل سبك واتي كو أبن سبك واني لرب العالمين ألا أبنجد تالكي هذا القرآن وأن القرآن كذا manzo Allah da yake ba da labari na Qur'ani nan sallallahu ummi ne bai karatu ba bai je ko ina makaranta ba ba a gan shi yana keɓewa da wasu malamai ba amma ga shi yana ba da labarin farko da ƙarshe to shi ne Allah zai yi kirari ga shi alkur'ani don tabbatar da annabta da manzanci ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi hadal wannan ƙur'ani da ke ba da labarin al'ummomin farko daga wanda yake ba karatu ya ba nazala ya sauka min indillahi tabaraka wa ta'ala daga Allah tabaraka wa ta'ala ai at-tanzilu shi tanzilu to min asma'il qur'an ya daga cikin suna al-qur'an tanzilu da kama ya ce abinda kuke ji na ayoyin nan to qur'ani kenan wanda yazo muku daga Allah ubangijin talikai wa ya kawo mashi nazala bi ruhul amin ruhi amintacce jibril nazala bi shi sauka da alkur'ani ga zuciyarka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saukar da qur'ani ala kalbika ga zuciyarka wato in jibril ya zo zai saukar da ma'ana alkur'ani ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya bayyana wannan ma'anar da harshen larabci dan balarabe ne kuma an zaɓi larabci saboda fasaha da balaga da ke gashi harshen larabci da haka wanda ya ce ƙur'ani halitta ne a ƙur'ani magana ce ta Allah to amma ma'ana aka nuyi su haruffa daga manzan Allah suke ba larabci jibril da kai mashi ba in ya zo zai saukar da ma'anan ne ga zuciyar shi shi ko shi bayyana da larabci kamar da su annabi isa da musa zai saukar su bayyana da irin tasu luga yace shi ya saukar da shi ga zuciyarka at-tanzil din nan na daga suna alqur'ani kuma ga wanda ya saukar da shi ar-ruhul amin ya saukar da qur'ani ga zuciyarka litakuna min al-munzirin dan ka zamo daga cikin masu yin gargadi bil lisanin da halshe arabiyyin balarabe mubinu ay bayyinu mabayani wa innahu ambaton alqur'ani lafi zuburil awwali yana cikin littafan al'umma farko dukkan su an yi bayanin qur'ani a cikin littafan su kamar at-taura kamar linjila awalam yakul lahum ayatan ya'lamuhu ulama bani isra'il su kafiran makka da sun ka haihi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun ka rene shi sun ka san tashin shi har shekara arba'in to su sun ƙi yadda da shi amma ga banu isra'ila ba dangin shi ba ne kun ba su gan shi ba sai bayan har Allah ya aiko shi an shekara goma sha uku sannan banu isra'ila suka donga gani ne da aka ce madina awa lam yakul lahum ayatan ashe an ya'lamahu ulama wa bani isra'ila malaman banu isra'ila irin abdullahi ibn salamin da sahabbai ne to cewa su sun san annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama awalam yakul lahum ayatan bai zamo aya ba ga mutanen makka abdullahi ibn salamin da maza Allah ya hijira sallallahu alaihi wasallama yace ma yahudawa sahabban shi ku zo mu je mu duba wannan da yake cewa kun san Allah ya mana bayani yadda yake da asalin shi da sifofin shi da halitta ta da komai da halayen shi to ku zo mu je zan jarraba shi in gani in shi din ne za mu dawo gida a yi mitin sai mu je gaba ɗaya mu ba da gaskiya shi kenan aka ceto dama shi a shugabansu shi kenan ya jagoranci aka ta da zuwa yana kallon shi sai ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah suka ce alaga ta malam ba haka mun kai da kai ba abinda mun kai da kai in ka tabbata shi ne mu dawo gida a yi mitin sannan a yi delegate a kai a musulunta sai ce ai wallahi da ganin shi na sani kun sani shine annabin da Allah ya ga muna cikin attaura ce kuma wallahi da gani ne na san shine fiye da yadda ke gane ɗana ɗana ne in na gan shi to in dawo mai shawara ta wace irin shawara sannan ta yara lahi mu yahuda mutanen ba su da kyau ba mu da kyau ka kira yahudawa shugabannin su ka ɓoye ni cikin ɗaki sai ka tambaye su wa abdullahi ibn salamin za su gaya maka ni za su gaya maka mahaifina da mu da sauran abin da muka sannan ka ce musu in na ba da gaskiya suna bayarwa za su ce maka i to sai kai magana in hito sai ka gani za su canza su zage ni dan saboda kada daga baya kawai su ji na musulunta a zo a donga zagi na kai tsammanin ko da gaske suke yi yace to ya shiga daki a kira shi a gabanin su da suka zo yace masu cikin ku akwai wani mutum Abdullahi ibn Salam suka ce a ai shi an malami yau shi an malamin mu shi an shugaban mu kuma dan dan shugaban mu dan dan malamin mu ga yanzu ba malamin at-taura kamar shi haka uba ne sai ya ce to da abdullahi ibn salamin zai ba da gaskiya da ni kuna ba da gaskiya da ni suka ce ina ma ta kayuwa ai ba a taba kwatanta cewa abdullahi ibn salamin ya ba da gaskiya da kai yace a mu kwatanta in zai ba da gaskiya da ni kowa suka ce ai in dai ba da gaskiya da kai to an huta dole ba yahude ya bi ka kowane ne shi dole abin da yace abdullahi ibn salamin ya bi ka ai an gama sai Allah ibn Salam ce labbaika ya Rasulullah sai ya hito ce ashhadu an la ilaha illallah wa anaka ai ko san ko san wato dai abin bai halin uba ne ba uba ne na kirki ne amma albasa ba ta halin ruwa ba ai mutumin banza ne ai ya canza ya ce dama na gaya maka to dan ka san irin halin mutanenmu da tare da kai to cewa duk muminin banu isra'ila ya san maza Allah sallallahu ba labari ba har da sifofi da komi ashe bai zama aya ga mutanen makka ba yace shi da ulamin islamin da sahabban shi lamma amanu inda suka ba da gaskiya aqarru suka tabbatar da cewa bi annam cewa su kanu ya'rifuna zikra alqur'ani fi kutubihim sun zamo suna sane da ambaton alqur'ani a cikin littattafansu ولو نزلنا على بعض العجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين Allah ce da a ƙaddara mu saukar da ƙur'ani ga wani daga cikin baibayi wanda ba balarabe ba faƙara'u alaihim ya zo ya karanta ƙur'ani ga mutanen maka ma kanu bihi muminin da mutanen maka ba su zamowa masu imani da shi saboda sun rena bagwari wanda ba balarabe ba su ce ai inda da gaske ne da Allah balarabe zai aiko mura to ga ka balarabe an aiko kuma sun ƙi ba da gaskiya sannan za su ce da aikin da ba larabci ba ne ba su fahimci ƙur'ani ba to ƙur'ani ya zo kuma sun fahimce shi amma kuma sun ƙi ba da gaskiya wallahu tabaraka wa ta'ala arfaqa bihim Allah tabaraka wa ta'ala ya tausasa ma mutanen makka hatta ba'asa ilayhim nabiyyan minhum har shi yasa aiko annabi zuwa gare su dan uwansu balarabi kuma daga cikin mafi daukakar su walau atawu mu'azami wa rasulan alaihim la yattabi'unahu da a ce wani bagwari Allah ya aiko masu banzo ba za su bi shi ba kazalika salakanahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi hatta yarawu al'azab alalim fasayatihum baghtatan wa hum la yash'urun kazalika yadda muka shigar da ƙaryata karatun wanda ba balarabe ba cikin zukatan waɗan cikin zukatan larabawa salaka nahu haka muka shigar da ƙaryata ƙur'ani duk da yake balarabe ya kawo muka shigar da ƙaryata wannan fi qulubil mujrimina a cikin zukatan kafirai wato mu muka sa a ƙaryata ka saboda hukuncin mu da yake mu ta cika kama annahu law wa'aza mu'ajimin la yu'minun kama yadda da bagwariye musu wa'azi ba za su ba da gaskiya ba haka nan lamma wa'azahum an-nabiyyu al-arabi aidan ma amanu haka yanda annabi balarabi yazo ya musu wa'azi da alqur'ani larabci kun ba su ba da gaskiya ba kun ba su ba da gaskiya la yu'minuna bihi ba su ba da gaskiya da qur'ani da annabin da yazo musu hatta yarawul azaba sai sun ga azaba al'ali mai raɗaɗi me yasa haka yace li'anna Allah ma arada bihim khairan saboda Allah bai nufin alkhairi da su ba haka Allah ka san ganin su to amma azabar da suke jira su ba da gaskiya in sun ga alamunta fa ya tiyahum bagtatan zai zo basu abke ba shiri da sun ganshi a hankali a hankali da sun yi wuf sun ba da gaskiya to ba zai zo a hankali ba zai zo musu abke bagatatan wahum la yash'uruna shine ma'anar bagatatan ba su sani ba fa fayaqulu hal nahnu munzarun fayaqulu sai su ce a lokacin da wuri ya kure masu hal nahnu munzarun Allah ko za a saurara muna linumina dan mu ba da gaskiya fayuqalu lam ce masu la ba a saurara muku qalu sun ce mata hadal azab to azabar da kake ni za ta zo muna bagatatan mu mun ganawa mun gaji da ji yaushe azabar za ta zo ta dade ba ta zo ba qala ta'ala Allah ya ce kai ababi azabina yastajilun yanzu azabar ta bace suke neman gaugawarta lalle ba su abin da azabar mu ba afara ya tayammata na hum sini summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma agani anhum ma kanu yumatta'un ce afaraita ba ni labari in muka je da su daɗi shekaru da yawa sai abun da ake masu narko na azaba ya zo ya kama su a lokacin wa duk jin daɗin da suka zamo ana ji da su daɗi da shi ba zai wadatar da komi ba gare su zai zamo kan ba su taɓa jin daɗi ba wa ma a halaka na min ƙaratin illa laha munziru zikire wa ma kunna zalimin wa ma ahlakana min qaryata Allah ya ce mu da dai haka muke ba mu taba halaka wata alƙarya ba illa laha munziru sai tana da rusulun manzanni tunziru ahlaha wadda kawa mutanen garin nan gargadi in ba su ba da gaskiya ba sannan sai mu halaka su da haka mu ba mu zalunci zikira za mu aiko manzo ya musu gargadi zikira izatan lahum wa'azi gare su wa ma kunna zalimin mu da dai ba azzalumai bane Allahu la yazlim bi halaki qaumin qabla inzarihim Allah bai zalunci ya halaka mutane kahin ya musu gargadi wa ma tanazzalat bihi shayatin ma yanbaghi lahum wa ma yastadi'un innahum alisam ila ma'zulun shi alqur'ani dai wa ma tanazzalat bihi shayatin shaidanu ba su suka saukar da alkur'ani ba nazala wannan bayani ya sauka raddan dan raddi li qawli mushrikin ga cewa mushrikai qalu suka ce ash-shaytanu wai shaidan aljannu ko aljani huwa alladhi yulqi hadha alquran ala muhammadin faqat sallallahu alaihi wasallam wai shaidan shi ka yin wahayin qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala shine Allah yace wa ma tanazzalat bihi ay bil qur'ani shayadi shaytanu ba su suka saukar da alqur'ani ba wa ma yanbaghi lahum imma suna saukar da littafai sai inda an ka hito to qur'ani yanzu ma yanbaghi lahum bai yuwa gare su su saukar da alqur'ani imma a kwatanta sun yi saukar da littafai to ba qur'ani ba ko wa ma yastadi'un ba su da ikon da za su saukar da alqur'ani حتى الشياطين لو أرادوا إنزال كتاب ما قدروا على أن ياتوا بمثل هذا القرآن شيطانو ko sun so sun yi nuhin saukar da wani littafi daga sama to ba su iya su sauko da alkur'ani ko irin shi innahum anis-sam'i lama'zulun innahum su shaytanu lama'zulun abun korewa ne da taurari masu wuta anis-sam'i daga barin ji ga bagaran mala'iku فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك لقربين فلا تدع إلها آخر كيدي كيتكنك kada ka bauta wani ubangiji daban ma'allahi tare da Allah fatakuna in kai haka sai ka zamo minal mu'azzabi da daga wanda za a ma'azaba sannan wa'anzir ashir da kala karabi ka yi gargaɗi ga jama'arka ‘yan uwanka na zumunta to lokacin da Allah sauka da wannan cewa manzo Allah wa ‘yan uwa ne na zumunta gargaɗi ya shawarci Aliyu na bi Talib Talib na bi Talib na karramallah wajahu ya ce abin da za a yi a shirya liyafa a tara abinci da abin sha sai ka kira manya-manyan ƙwarai shawa banu hashim da sauransu in sun zo an ci abinci an sha to shi kenan sai ka kira su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala maza Allah ko ya tattala abinci da abin sha aka kira walima da aka gama cin abinci sha abin sha sai maza Allah tashi da musu huduba cikin su ne yace cikin magana ga yace musu da zan ce muku akwai dawakai suna nan bayan gari gobe za su za su shigo gari tun da safe su yaƙe ku kuna gaskata ni suka ce to ai baka taba ƙarya ba ma jarrabna minka kadiba qattu tun da kake ba mu taba sanin kai ƙarya ba kala yace inni uhadhirukum min azabillahi yawmal qiyamati to ina muku gargadi cewa ku zo ku bi ni ku babbauta gumaka in ba haka ba Allah zai muku azaba a gobe kiyama fa anzarahum ya musu gargadi sai Abu Lahab ce tabban laka ya Muhammad ali hadha jama'atana Abu Lahab ganin wai dan uwan uba ne ne sai ya zage shi da haka tara mu shine Allah ya ce tabbat ya Muhammad kakka zagi kanan ubanka bari in rama maka tabbat ya da abi lahabin wa tab ko baka iya larabci ba ka ji tabbas ya da abi labin wa tab ka san wurin nan ba abin kirki ya samu ba tabbas ya da abi labin wa tab ma agana numalu can ce sai salana ran za ta lahab ka ga magana gaibi cewa ba zai musulunta ba sai ya shiga wuta to ko dai ya kare ta ba aiki ai ya kamata ya musulunta amma to sai salana ran za ta lahab har da mata ta fa tafarqa alqawmu mutane sun kawatsi to cikin dare ran nan manzo Allah bai kwana ba sai ya hau dutsen safa ya ku banuwa ne ya ku banuwa ne ya ku banuwa ne ina kiran ku zo ku ba da gaskiya da Allah tabaraka wa ta'ala ku tsere mu azabar ranar lahira ya ku banuwa ne ya ku banuwa ne ina kiran ku za ku yi imani da Allah ku zo ku kade ta da kuma bauta goma ku kade ta Allah in ba haka ba Allah zai muku azaba sun ka ce dama mun ce muku mahaukaci ne ba ku yadda ba in ba mahaukaci ba ku kwana kuwa saman dutse wanda Allah ya ce dai bai damu ba nan ya kamata mu dakata saboda malam Abdullahi la Allah zai darabantar da mu da wasu kalamin nasu masu albarka wanda ke biya wanda ke biya ga wannan shine da Allah ya koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tattausan hali da tausasawa da tausayi ga duk wanda ya bi shi daga cikin mu'minai shi yasa koda mutum ya zo ya ɓanna duk da da ya musulunta shi kenan manzo Allah zai koma ruwan sanyi rahama gare shi ya ce kuma ko da ‘yan uwan nan naka sun saɓe ka ka ce kai dai ba ruwanka da bautar gumaka da suke yi kuma kar ka damu da su wa tawakkal alal azizir rahim ka dogara ga Allah mabuwayi mai rahama ka miƙa dukkan lamarin ka zuwa gare shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Allah maimaita muna Allah ya karbi abin da muka yi Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya gafarta wa magabatanmu albarka maza Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa kullu amin wa antum bi khair
daidai الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن مولانا القطب المكتوم والبرزخ المختوم والخاتم المحمدي المعلوم مولانا ابي العباس احمد التجاني رضي الله عنه وعن شيخنا وملاذنا عجتنا مولانا شيخ الاسلام وسعادة الانام وبركة الليالي والايام نور البلاد وغوث العباد مولانا الشيخ الحاج ابراهيم انياس القائل فلم يجد جهر لهم بمثلي لانني سر ومد لكل والقائل انا النفس والافاق مهما رايتها تراني وان الكل من عند ربه والقائل وهل أبصرت عيناك مثلي سائرا سلوكي وجذبي والعلوم فيوض وسري سرى في الخاف قيل وقمت شيوخ علوا حتى يحول جريد والقائل فلتجعلن هز كتابك الكريم وسلامتي إلى لقائك العظيم شوقي وحبي فيك لا يشفيه سوى حلولي وارتحالي فيه وعن كافة أصحابه حيثما سكنوا وأينما قطنوا من قاف إلى قاف ينقوا ما سجرما مرايا wannan zawiya mai girma mai albarka zawiyar abul barakat maulana sheikh muhammad balarabe radiyallahu anhu zawiyar da maulanmu sheikh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya yi umarni da zo a gina ta kuma ya ci gaba da biyo ta kuma yake a hada ta da makaranta saboda shi abinda aka ce ma Sheikhu Ibrahim ya ilmun wa amalu a Sheikhu Ibrahim masjidin wa ma'ahadu da biyu din nan sun hadu ga Sheikhu Ibrahim nan masallaci ga muciki ne ga makaranta can sama abinda ake ce ma Sheikhu Ibrahim ilimi da aiki da ilimi alhamdulillah bayan shehu balarabe ya gina masallaci wanda ya shekara 20 tarihin mai tsawo minti goma ne sadda shehu balarabe ya dibisin zawiya nan zawiya sai ga sai dai aliyu tisa kalamul faiza ya zo da kansa da dukkan halibobin shehu da ke najeriya a lokacin a nan cikin masallaci sai dai aliyu fisa ya ce mashewa balarabe ka iya da sakon shehu ibrahim sai dai aliyu buga sanda shehu wanda ya da ita yake ta inda awwala baitin wadi alin nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun sai buga sanda yake maqamu ibrahim fihi ayatun bayyinatun nan masallacin مقام إبراهيم في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا إن سيدي علي سيسا وان سن شيخ إبراهيم ياكت سيدي علي سيسا أنجما تندقرنا شوف العربي الحمد لله وسيتن دا شوف مقراء ملي بكاتا تابعا ياتي انكوما قسو in gina zawiya wadda wani ba zai iya gina irin ta ba mu tara ma shehu ibrahim mabiya mu tara ma shehu ibrahim waɗanda za su shiga cikin zurinsa to balarabe ce alhamdulillahi bukata ta biya abinda shehu ya ce a yi an yi an gama bayan raso sai da ali sisa alhaji abdullahi babban nan shehu ibrahim ya zo nan ya sa sai di barhama shaf ya yi lacca bayan an gama dama da rana shoba larabe ya hauda alhaji abdullahi shehu ahmad dam shehu tijani shehu tijani murtaniya haji mushri ta waɗannan hada shehu mamuna iyas da aka zo nan masallaci nan masallaci ya samu to ga makaranta alhaji abdullahi shi ya duba ta shehu abdullahi ya faɗa da wannan larabci yace zona al-yawma madrasata malam balarabi wara'ina auladan sigaran yata'allamuna al-qur'ana wal fiqha wat tasawuf wa haula'i al-aulad idha kaburu la yastati'u ahadu an yushawish alaihim hadhihi hiya ad-da'watu ila Allah shau mahmud salga shike fassara a lokacin sai yace alhaji abdullahi yana cewa yau na zo ina wakiltar shehu ibrahim na ziyarci makarantar hizbun rahim talabi na shehu ibrahim wanda shehu ya ce a gina mai shehu malam siddiqu ya gaya mana cikin munajatin shehu balarabe da shehu ibrahim ga shehu balarabe jega ya ce ibnuli madrasatul qur'ani fi biladikum alhaji abdullahi ya ce na zo na ga makaranta na ga ƙananan yara ana koya masu ƙur'ani ana koya masu larabci ana koya masu kaza har yace ana koya masu tasawuf yace waɗannan yara na shehu balarabe ranar da suka girma ba wanda ya sai zo ya ɗauki hankalinsu alhamdulillah shau balarabe bukatarsa ta biya gurinsa ya cika a cikin wannan masallaci da wannan makaranta wanda duka kayan maulanmu ne shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da haka yan uwa a madadin khalifa shehu balarabe khalifa alhaji ibrahim da shugabannin da ba lokaci ba mintocin da za a kawo sunaye amma ga ayanu nan gaba daya na zawiya waɗanda suka rayu da shehu balarabe suka rayu da shehu malam mai nasara wanda ke cewa mutanen suka rayu da su alhaji muhammadu mu suka rayu da gogan namu shehu malam murtaza dukanmu muna miƙa jinjina da godiya ga halar shugaba mai girma jagora a doktor a sheikh abubakar atif hakika duk wanda ya san fi riyadu tafsir kaji yadda ake fassara ƙur'ani ka duba ne karatun yau kai ka ce shehu ibrahim ne ya dawo da hausa yana fassara mana ƙur'ani dama ya ce wa inni la akhsha idza hushartu yawm al-qiyama an uhshara ma hausa kuma yan uwa daga ko'ina duk wanda ake gani nan wallahi digo ne na gaya wa madokta tun farko azumi cewa malamai hizbun rahim suna ta yi wa mala abdullahi tafki tara waya cewa suna biye ta rediyo ga wannan tafsiri suna koyo suna karatu wannan tafsiri kaga kenan a nan dole mu godiya ga kafafen watsa labaru duk wanda ya dauki nauyin sa tafsirin zawiya wanda dokta ke yi Allah ya saka masu alkhairi akramakallahu dokta atif hakika amanar da aka dora ma kai yadda ita kana yawan kawowa cewa manzo Allah rana fatu makata yana Allahumma hal ballagtu Allahumma hal ballagtu to dokta shi ne wanda shehu malam murtaza a lokaci ya tsaye sai da ya ga shi ne farkon doktan larabci sokoto kebe zamfara bayan an gama bayan an gama jigajigan najeriya babban sunanan da rasha yanzu bai rasu ba suka so su ɗauke shi a kai shi ofishin ambasi ƙasashen duniya na larabci saboda shi dokta larabci yana mai yawo cikin kai yana daga cikin wanda ba yabo ba ne gaskiya ce yana daga cikin wanda da za a rasa sunan wani abu na larabci to dole a sa shi kwamitin da za a kakaro mai suna an san dama an zo da ababen zamani kowa ya kare sunayen da ake na waya tun daga sim card da menene yanzu suka zo da sabis yanar gizo yanzu ne ake masu suna amma dokta ya ce a'a shi ya fahimci tsayawa da aka yi an ajiye shi ne saboda masu tasowa ya ci gaba da aiki kamfanin baban shi mu shehu ibrahim dokta ya karantar da larabcin nan dokta ya rika hannunmu ya yi nasiha duk inda ya kamata a yi laye habifin lahi lomata laye ya fara tun daga suratun nur har zuwa shekaran jiya ya kawo yana irshadinmu cewa don Allah don annabi mu so juna mu girmama juna mu daina keta mu daina hasada mu daina kaza kuma duka ya cirato daga tafsirin maulan mu shehu ibrahim maza Allah fa ne ke cewa afala yakunu ahadu afala yakunu ahadukum mithla abi zamzam qali ya rasulullah man huwa abi abu zamzam wai dayan ku ba zai zama irin abu zamzam ba suka ce manzo Allah wane ne abu zamzam yace wani mutum ne in ya fito sai ce Allah kakka bari in cuci kowa ni kuma Allah wanda ya cutan na yafe mai to dakta tun a suratul nur ya kawo hadari yace ku duba rufin asirin musulunci don haka mu so juna mu girmama juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khaslatan laysa fawqa ma shawun min alkhair husnul zanni billah husnul zanni bi ibadillah wa khaslatan laysa fawqa ma shawun min alshar su'u zanni billah wasu uzalli bi ibadillah sannan maulamu shehu ibrahim yake cewa iyaka an tuwajiha insanan fatadhunna annahu laysa minhum la an tadhunna annahu minhum wa laysa minhum khairun laka wa aslam ma an tadhunna annahu laysa minhum wa huwa minhum ka shedin ka ga mutun ka ce ba na Allah ba a'a wanda ba na Allah ba ka ce na Allah ka fi gamawa lafiya bisa ga wanda an na Allah ka zo ka ce ba na Allah bane ashe wannan darussa wanda ake ba mu mai aiki da su yan uwa fi riyadu tafsir dole mu yi godiya ga Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ka ce ko shine ma wata wata in ka ce Allah ka ɗaukaka wata dama sama yake in ka ce Allah ka ƙara ma wata haske dama mai haske ne to Shehu Ibrahim ujubatu zamani ne tun yana da shekara 25 ya fara tafsirin alkur'ani da walhu bayan rasuwar babansa da shekara biyar alhaji abdullahi alhaji abdullahi ya fassara qur'ani sau ɗari da hudu shi ibrahim ya gada bayan rasuwar babansa da cewa shamsun wa shamsun ama shamsin rabata rana babana da maliksi shekarar shams dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in suka rasu lamin gay shi ya fara neman shehu a je kosi abin muhammadu khalifa a kaula mu je kosi ka gaya mana magana Allah aka je kosi aka fara tafsirin alkur'ani da wal daga nan shehu ya dawo madina ya ci gaba da yi amma alhamdulillah sai larabawan murtaniya suka matsa ma shehu suka roƙi shehu ya fassara alkur'ani shehu ya fara tafsirin qur'ani yana da shekara arba'in da biyar shekara arba'in da shida amma wannan bayan shehu ya kai shekara 63 a duniya ya fassara qur'ani aiko laraba murtaniya suka ce abu ishaqa innaka laysa ghayb li'annaka fil wara al'ajab al'ujab bima fil kutubi tati thumma tati bima lam yati qatl bihi kitab Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya maimaita mana malam Aminu Marafa da ya rasu Allah ya hada shi da manzon Allah wanda za su zo da gawarsa Allah ya kawo su lafiya dokta muna godiya da harshen mutanen zawiya duka Allah ƙara tsaya maka khalifa Allah ƙara lafiya kai da tsawon rayuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dokta ya ce ba a gama ba mu tsaya mu godiya ga mai girma gwamna kafa shidda na watsa labaru ya ɗauka na nan zawiya don saƙunan tafsiri su kai Allah ya saka mai girma gwamna da alkhairi kuma ya zo wajen tafsirin da kansa Alhaji Ibrahim Jada ya aiko da hadiya naira dubu biyar a yi ma Alhaji Jada addu'a walhaji Jada innahu qad jada da kullihi fillahi fastafada dama matsayin Alhaji Jada biya malam sani mande dubu biyar suna neman addu'a sannan akwai malam muniru ya saba dan alhaji ismaila tela duk shekara yana cewa a ma alhaji ismaila addu'a ko bana ya aiko da naira dubu goma Allah ya saka da alkhairi
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah sauke mana abin da ya tsananta Allah biya mana bukatunmu na duniya lakira Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkar manzon Allah da Shehu Fatiha da Salatul Fatih Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين